الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وهي أتوا بكم شريف هنا أتوا اللهم سدد جلالي واجر الحق على لساني واعوذ بك من ان اذلم او اذلم واعوذ بك من ان اسال من شاكي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يشركها او امراه ينسوها فهجرته الى ما هجر الغيب muna magana a kan azumi ko? a sashen da ya wuce mun tsaya a gaban mutumin da ya samu kanshi a wani hali na ainihin yana ganin watanni suna wucewa amma bai san wanne ne watan ramadana ba a kan shi muka tsaya ba watannin ga su yana gani don da fari mun yi maganin wanda baya ma ganin watannin yana guri dinin ya san yau kwanan wata kaza amma a inda yake in ba yadda za a yi ga wata shi ne muka ce cika adadi kawai ya bari sai kwana talatin ya fara azumi kwana talatin shi kenan sannan yau kuma sai muke magana akan mutumin da gashi yana sarari din yana ganin wata zai kama ya mutu ya kama ya mutu amma bai san wannan watan ramadana ne ko shawwal ne ko jirkila ne ko wani wata ne bai sani ba shi dai yana gani yana kamawa yana mutuwa to kuma ga azumi ya doso bai san wannan watan da muke ciki ko na gobe ko na jibi ko da ya wuce wanne ne watan ramadan ne bai sani ba to shi ne muka ce yanzu abin da zai yi idan a cikinsu akwai wanda yake zaton shi ne ramadan to ya azumce shi sai aka ce idan babu wani wanda yake zato kawai shi je ya san wayannan watanni ne amma bai san wanne ne ramadan wanne ne ba ramadan ba sai muka ce ta kayyara ba ya zaɓi sai kawai ya azumta a cikin watannin to kaga wajen ta kayyara yanzu gashi yana cikin wani wata ya kama nan gaba ma wani zai kama gaba ma zai kama gaba ma zai kama yanzu mun ba shi zaɓi kawai a watannin nan na gaba ya zaɓi guda ɗaya ya azumi shi a matsayin ramadan to gashi ya zaɓa ya yi azumi a matsayin ramadan ɗin ai ba kullum zai zauna cikin wannan imon ba zai iya fita a imon nan ya samu cin shi ko ya je inda ainihin ɗan uwa suke ko wani dalili da ya sa wannan matsalan da ya same shi ya zama babu idan ya zama babu kuma ai shi ya san abin da ya yi a baya to idan ya zo ya binciki tarihin baya a wani wata ne azumi to a nan ne zai gane cewa ya dace da ramadan ɗin ko bai dace ba kuma in bai dace da ramadan ba gaba ya yi ko baya yi to shi ne karatun inda muka kwana idan ya zama lokacin da ya lokacin da ya shiga yakin shi ɗin sai ya gano watan da ya yi azumin nan ashe bayan ramadana ne kamar a shawwal ya yi azumin ko a zulkida ya yi azumin kaga bayan ramadana ya wuce ne sannan ya yi azumi sai mu ce to wannan azumin shi ya yi kaga abin da ya za mu ce azumin shi ya yi a matsayin kenan ya rama watan ramadana da ya wuce shi to a nan ma muka ce azumin shi ya yi amma fa zai auna bil adad ne saboda watanni din adadin shi daban wani watan zai nusan ya zama kwana 29 wani watan kuma zai cike zama kwana 30 saboda haka idan aka gaya mata cewa ai yau ramadan da wucewa wata uku kenan shi kuma ya ga yau da yin azumi na wata biyu kenan kaga azumin da ya yi din ya yi ne bayan ramadan ya wuce a wani wata ya yi kaga wata biyu da wucewar azumin shi wata uku da wucewar ramadan kaga ya yi ramadan a cikin shawwal to yanzu ramadan ɗin shi a cikin shawwal da ya yi amma aikin da zai yi sai ya bincika ya ji watan ramadan din kwana nawa ya yi sannan watan shawwal din da ya azumin kwana nawa ya yi idan aka ce man ramadan din ya yi kwana talatin ne shi kuma watan shawwal din da ya azumi ya yi azumin kwana ishirin da tara ne kaji yanzu a nan ana bin shi kwana biyu kwana na farko ranar farkon shawwal da ya azumin nan ranar sallah ne ba a azumi saboda haka wannan azumin babu saura nawa saura ishirin da takwas shi kuma ramadan talatin ne kaga ana bin shi azumi biyu in ya cika shi kenan ya yi idan kuma aka ce mar ramadan ɗin ya yi talatin ne shi ma dama shawwal ɗin kuma kwana talatin ya yi sai mu ce to yanzu a nan ana bin shi azumi ɗaya na ranar farko da yi na shawwal ya yi azumi ranar sallah inda zai samu ainihin kubutan wuyan shi in aka ce ramadan ɗin kwana ashirin da tara yi shi kuma shawwal ɗin dama kwana talatin ya yi kaga ya biya sai mu ce kwana ɗayan da yi na ranar farkon shawwal ranar sallah kwana ishirin da kiran nan a maimakon ishirin da tara na azumi kaga shi kenan mun gane wannan wannan shine ainihin wa'ajiza amma ba'dahu bil adad wannan bayanin duka akan wannan bil adad din yawa da adadi zai amfani ba wai yayi wata kaza a maimakon wata kaza ba sai ce la qablahu mun koma baya da kaɗan ba saboda mu samu rabbin karatu la qablahu amma bai wadatar da shi ba idan ya yi azumin qablahu kafin ramadan misali da ya zaɓi watan da yake ganin wata ƙila shine ramadan din ko kuma muka ce zaɓi ɗan inda bai san koma wanne ba ne da ya zaɓen ya yi bayan ya yi azumin ana nan ana nan ana nan ya fita dimuwa ya tambaya an ce mar yau wucewar ramadana wata uku kenan shi kuma yau da yin azumi shi wata hudu kaji ya yi azumi a sha'aban ko ya yi azumin sha'aban a maimakon ramadan sai mu ce ya yi abin da wasu suke cewa riga malam masallaci bai yi ba a gani riga malam masallaci ake cewa kasan wai ana so kowane mutum kar ya tashi sallan farilla sai liman ya fito ba ba sai liman ya fito za a ce bismillah bismillah ba to kai gashi ta tashi ka zo ka tsaya ka ce za ka yi sallan janki liman bai shiga ba sai kai yin a matsayin jirgi tari ka ga mace ba saboda haka yanzu wannan ainihin ramadan din da ya yi a sha'aban sai mu ce bai ba dole sai ya sake shi saboda ba a tsaba'in abin da lokacin shi bai zo ba shi wancan na bayan yayi ne a matsayin kabari shi kuma wannan yayi ne kafin abin ya faru shi kuma wannan ainihin takalifi din yana da lokaci sai lokacin shi yayi sannan shari'a ta hau kanka lokacin da ya yi azumin shari'a ainihin ba ta ɗaura mar yin azumin a wannan lokacin ba saboda haka ya kabla in yayi kafin watan sai mu ce azumin shi bai ba dole sai ya rama wannan ramadan wannan kenan aw baki ala shakkihi ko kuma yawan zuji da shakkun shi din har yanzu bai samu bara'atu zimma ba ya zama ya zafi wata ɗayan ya yi azumi har yanzu bai samu tabbacin cewa wannan azumin da ya yi ya dace da ramadana ko bai dace da ramadana ba har yanzu bai samu tabbaci yana kan shakku to har yanzu wannan ramadanan bai sauka a kan shi ba ko ya samu hanyar da zai kusan da wannan shakkun ya tabbatar da abu daya ko kuma ya rama azumin wata ɗaya ɗin gurgun na ramadana yawwa in da yawan zuwa kan shakkun shi har yanzu wuyan shi bai kubuta ba dole sai an yi abu daya in ma ya ci gaba da bincike har ya samu ya tsini cewa ya yi wannan azumin ne bayan watan wa'in ma kuma ya kawai niyya ya rama wannan amma wannan azumin da ya yana bisa shakku bai masa a maimakon ramadana ba. Mafi? A'a, ko ya fita wajen, ko ya fitan, ko ya za samu ‘yan uwa ɗin, da haka ba na buga tarihi ɗin, yau da wucewar Ramadan wata nawa aka ce wata biyar. Sai ya ce, to, ni dai yau da yin azumi na ko wata shida ne, ko wata biyar ne, ko wata hudu ne, ba mu da yaƙini, kawai sai ya rasa. Ya shiga cikin imuwa da shakku. To kaga baki ala shakki yawwa ai ba lalle ne mutum ya tuna din ba zai yi mutum yayin kuma ya manta kuma ya gama iya tunanin shi ya rasa ganowa ka gama iya lashe ki har yanzu bai samu bara ta jimma ba dole ne sake yi dole ko ya sake yi ko ya ci gaba da ci gaba da bincike da tunani har ya gano yawwa to wa fi musadafatihi taraddudun a cikin inda mutum ya zaɓi wani wata din yayi ko kuma ya azumci watan da yake zaton shi ne ramadan dama ba mun ce dole a yi ɗayan uku ba in ma ya yi kafin ramadan ko ya yi bayan ramadan ko kuma ya dace da ramadan din ba muka ce ya yi bayan ramadan ce kaulan kaulan wahidan ya yi in ya yi kafin ramadan bai yi ba to idan kuma ya dace da ramadan din ba to a nan ma malamai suka ce ana tarabbiji amma wannan tarabbijin yawancin malaman maza ba suka ce ba zai aiki ba inda ma kai bayan ramadan aka ce ya balle kuma ka dace da watan saboda haka mafi yawan malamai suna kan cewa in mutum ya dace da watan da aka buga lissafi yau da wucewar ramadan wata uku ni ma yau da gama azumi na wata uku kaga ya dace azumin da kai shine na ramadan azumin ka yi to wace haduhu ingancin azumi mutlakan sake ba ƙayyadewa kowane irin azumi kafin ya inganta bini ya sai idan mutum ya yi niyya babu azumin da zai inganta babu niyya ko azumin farilla ko na nafila ko na nazar ko na kafara kowane irin azumi dole sai mutum ya yi niyya kuma niyyan mu bayyana ko mu bayyana ba abun kwana da ita ina ka ce mu bayin ana nufin abin da ka yi shi bayan rana ta faɗi kafin alfijir ya hudo idan mutum ya yi niyyar azumi kan rana ya faɗi da dare ya manta da wannan niyyar har alfijir ya hudo wannan azumin babu saboda bai samu mu bayi sadin ba haka nan kuma idan mutum bai yi niyya ba har alfijir ya hudo nan ma in ya yi niyya babu azumi dole ne niyyar azumi ya kasance bayan rana ta faɗi kafin alfijir ya hudu shi ne niyyatin mubayyita hau ma a fajirin ko kuma tare da huduwar alfijir ɗin za ka yi niyya daga rana ta faɗi zuwa kan alfijir ya hudu hau ko kuma ka yi niyyar ma alfajir tare da huduwar alfijir ɗin lokacin da alfijir ɗin yake huduwa lokacin da kuma ka sa ka niyya sai mu ci azumin ka yi yawwa saboda an kiyasta shi da ainihin sallah aka ce sallah ana so ya zamo ainihin niyyar ya haɗu da kabbaran harama ko yawa to shi ma na azumi idan mutum ya haɗa niyyar da fuduwan alfijir kaga ya haɗa niyyar da kare aikin kaga azumi yana faruwa ne daga fuduwan alfijir shi ma sai ya niyyar tare da fuduwan alfijir sai mu ci azumin shi Aha, wata fadiyatun lima ya jibu ta tabu ugu niyya ɗaya niyyatun niyya ɗaya kafat ya wadatar lima ya jibu ta tabu ugu da duk azumin da jera shi yake waje ba duk azumin da za a ce wajibi ne ka yi shi a jere kamar azumin ramadan kamar azumin kafara na ainihin zihar kamar azumin kafara na ainihin kisan kuskure da sauran dai duk azumin da aka ce wajibi ne ka jera kamar mutumin da ya bakacen wani wata ya ce zai azumin wannan watan gaba ɗaya kaga wajibi ne jera ba to duk irin wannan in kai niyya guda ɗaya ya wadatar ba sai ka kwana da niyya kullum ba in ka yi niyya guda ɗaya ko da sauran kwanaki ka manta ma da azumi kake sai washe gari ka tuna ka ci gaba azumin ka yanzu. La masirudin ya ce amma banda azumin da mutum ya jera ba tare da ainihin wajabci ba siyamun masro shi ne azumin da kawai mutum yake yin shi haka nan a jere ba tare da wajabcin jerawan ba to irin wannan azumin kullum sai mutum ya kwana da niyya ko da a ce mutum zai azumin wata uku ne amma ba ba ka ce zai azumin wata uku ba kawai shi dai ya ɗauka yana yin azumin shi kullum yana yi ba tare da ya yi ba ka ce ba ba tare da kuma shari'a ta ɗaura mar wajibci ya jera wannan azumin ba to irin wannan azumin ko shekara zai yana yi kullum sai ya kwara da niyya wa yawmin mu'ayyanin hakanan banda azumin rana abun ayyanawa wanda yake takrarin shi yanzu misali mutumin da yake duk litinin din duniya na ɗaura wa kaina zan yi azumi kaga ya ayyana rana to yanzu wannan ayyanawan ba zai sa a ce wai kawai in yi niyya ɗaya shi kenan wannan niyyar za ta rika yin aiki a duk wannan ranakun ba kowace rana wannan mu'ayyana ɗin in ta zo sai ya yi ta cikin niyya wa ruyat an ruwaito mu da wana alal ittifa'i fihima haka ne na'am a bisa isuwan niyya ne fihima a cikin wa'annan guda biyan siyamun masrur da yawmun muayyan kuma haka zan kuwa fihima fihima fihima shine daidai eh wato duk da an kawar da su an ce niyya dai ba zai yi ba to akwai riwaya kuma da aka samu na mudawwana cewa idan mutum ya yi niyya ɗaya a cikin shi zai kowanne in ya yi niyya ɗaya ya yi la in yin qata tabu'uhu amma banda inda kerawan ya yanke yanzu misali idan mutum azumin watan ramadani ya zo sai ya yi niyya guda ɗaya na yi niyyan azumin wata ramadana talatin ko ishirin da tara ba shi kenan ba da ya yi niyyan haka yana yi yana yi yana yi ya yi azumi tara ko ya yi goma sai tafiya ya kama shi sai ya ajiye azumin ko rashin lafiya ya kama shi ya ajiye azumin ko mace ce jinin ta na yi ya zo ko ta yi kuka da za ta ajiye azumi ko to yanzu ka ga wannan jerawan ya yanke to yanzu wancan niyyar ya tsaya daga lokacin da yanke din nan duk lokacin da uzurin nan ya bushe idan ka zo za ka ci gaba da azumi sai ka sake sabon niyya mun gane ka ga da ka ce kayan niyyar azumi talatin ko ishirin da tara yanzu ga shi kayi guda goma azumi ya yanke to yanzu in ka zo lokacin da uzuri ya bushe za ka ci gaba wancan niyyar ya dakata yanzu za ka sake sabon niyya ka ci gaba. Aha. Duka maradin da kamar rashin lafiya kamar rashin lafiya ne ya yanke mar ainihin azumi din to yanzu idan ya zo zai ci gaba su ya sake sabon niyya a ai gudu bayan ɗari ba ya wuce a ɗauke shi kawai aha hausa barin ko kuma tafiya kaga duka hanyoyi ne na ainihin halittar ajiye azumi tafiya ne kama ka ko rashin lafiya ne ya same ka ko jinin haidarsa ne ya zo da sauransu to duka ne in azumi ne yake mutum ya zo zai ci gaba sai ya sake sabon niyan azumi wannan kenan eh وبنكاء وبنكاء كو أو بنكاء وبنكاء الهدفي لأكي تنوى صحته ليشي وبنكاء هكذا ingancin azumi yana tabbata ne bina ka'in da tsabtatuwa daga jinin haila ko biki. Ma'ana, duk matar da take jinin haila ko take jinin haihuwa ko da ta yi yin azumi ko da ta ɗauki azumi ma wannan azumin na tafi yi ba. Azumi baya inganta sai mace tana da tsarki daga jinin haila ko jinin biki shi yasa yake na ka'in kawai. Tsabtatuwa daga jini. Wawajaba in ƙaurar ƙamlar fajiri azumi ya waje ba idan ta samu tsarki kafin fudowar alfijar wa in bila hazacin ko ko da da harara ɗaya ne yanzu misali mace ce tana jinin haila kaga babu azumi a kanta ba tana jinin haila babu azumi a kanta ana nan ana nan ana nan har sai jinin ya ɗauke sannan azumi zai hau kanta to yanzu sai gashi nan saura sakan alfijir ya hudo sai jinin ta duk ya ɗauke to yanzu jinin nan yana ɗaukewa azumi ya zama wajibi a kanta dole ta yi niyyar azumi dole kuma ta ɗauki wannan azumi ko ba ta wurke muke sauri zaman ba dole bane a azumi ko ba ta yi wanka ba wanka ba shi ne na azumi ba matukar in je ta tabbatar da ɗaukewar jininta ya riga hudowar alfijir to shi kenan azumi ya waje ba a kanta. Aha. Wayin bin hazatin kenan ko da da rana ko da da kiftawan gido ne in je ta tabbatar da cewa jinin ya riga hudowar alfijir to yana ɗaukewa wajibi ne ta yi yiwa kuma ta yi azumi. Wa ma alƙaba'ihin shakkat. Tare da ramu wannan ranar kuma in shakkat in ta yi shakku. Yanzu misali ta ji ana kiran sallah ta tashi dama ta san tana jini bari in ce duba ta je tana dubawa jini ya ɗauke kuma ta ji an yi a karatu sai take shakkun ɗaukewar jinin nan ya riga hudowar alfijir ko kuma hudowar alfijir ɗin ya riga ɗaukewar jinin tunda ba kowane ladani ne yake a salatu daidai lokacin hudowar alfijir ba to kaga tana shakku ko to yanzu a nan dole za ta kame bakinta sannan kuma dole sai ta rama wannan ranar tunda tana shakku ne da ce ta samu ya kinan yanzu kam alfijir bai hudo ba tana kan ya ɗauke suke na yin azumi shi ke azumin ki yayi in je ta tabbatar da alfijir bai hudo ko da da sakan ɗaya ne amma in tana shan kukan dole ta kame baki kuma dole sai ta rama wannan azumi shi ne wa ma'al kaza'i wale ha in sa kuma kana yake in shakkatin ta yi shakku wa bi asalin haka nan wuce hatu kenan ingancin azumi yana tabbata ne da akalin da hankali mahaukaci wa in tunna haka ne wa in tunna idan an haukatar da mutum walau fini na kasiratar ko da shekaru ne yawa ne ran da ya samu hankalin shi ya rama azumin wannan shekarun gaba daya misali mahaukaci ne ya yi shekara ashirin ko talatin yana cikin hauka kawai yau sai Allah ya ba shi lafiya yanzu ramadan ramadan da ya wuce shi na wannan shekara talatin ɗin gaba ɗaya sai yara sai yara masu gaba ɗaya ya ce a wannan ba sauki ya wuce ba sauki a na ka samu wannan wuce a ƙur'ani ƙwarai kuwa tunda yanzu misali hauka lafiya ne ko rashin lafiya ne hauka lafiya ne ko rashin lafiya ne Allah ya ce faman kane minkum maridan aw ala safarin cikin ayamin buka saboda haka hauka rashin lafiya ne inda rashin lafiya ne hauka kuma ya sa bai azumi ba to ana jin shi wannan azumi saboda haka mahaukaci wannan fili da kake raka eh rubi alkalam ai an ce bi an bin ce titi dama sun ce wannan ainihin ramakon ana umurce shi ne bi amrin ke jijin malaman usuri suke cewa wai duk mutumin da ya samu wani matsala na ainihin wani ibada idan ka ji an ce ya rama wannan ibadan ba wai zai rama a maimakon wannan matsalan bane wani umarni ne sabo dan a can Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin kaga an sauwake mar ya ajiye azumi ko ya ka take umurce shi aka ce fa iddatin min ayyamin ukhra kaga wani umarni ne sabo ya umurce shi da cewa ya rama wannan azumin yawa wannan lokacin kam an ɗauki alkalami da zai mutu ba za a tambaye shi ba yana da ainihin uzuri amma tun da uzurin ya bushe to an umurce shi kuma su ya rama gari yawa shi ne yake walau su yi na kasirata ko da shekaru da yawa ne ma hukaci da an ugumiya yauman au jillahu au aqalluhu walam yaslam awwalahu wato wajen suma wajen halaye guda shida ne idan mutum a watan ramadana sai ya suma to yanzu suman kafin mu tabbatar da ɓacin azumin shi ko tabbatar azumin shi akwai abubuwa da ake kula idan ya zamo ya suma yinin gaba ɗaya tun daga hudon alfijir har faduwar rana yana sume sai mu ce to wannan koda a ce su mai ya bujiro mar bayan alfijir ya hudo ne azumin nan babu autun lahu ko kuma mafi yawan yinin ya yi a sume mafi yawan yinin ya yi a sume misali in ka kasa yinin kashi uku ya yi kashi biyu gaba ɗaya a sume shi ma koda ya samu ya yi alfijir ya hudo wannan matsalar ya same shi ba shi da azumi amma idan mafi karancin yinin ya yi a sume daga rabi abin da ya kasa ya yi a sume sannan bai samu lafiya a farkon shi ba misali tun da a tinkan hudowar alfijir ya suma bai tashi farfadowa ba sai da gari ya waye da hantsi ya yi awa biyu a sume sai ya farfado amma baka karkamanta tinkan alfijir ya hudo yana sume yanzu shi ma nan babu azumi amma idan ya zamo alfijir ya hudu yana lafiya kalau ya yi niyya bayan gari ya waye ko kuma bayan alfijir din ya hudu ba an fara azumi kenan ba sai ya suma da ya suman nan bai ɗauki lokaci ne sai da bai wuce rabin yini ba sai ya farfado to anan za mu ci azumin shi shi ne rabe-raben nan ya ce an ugumiya yauman ko aka sumar da shi yini guda shi ma azumi azumi babu dole sai ya rama au jullahu ko aka tumar da shi mafi yawan yini shi ma a nan babu azumi sai ya rama au au aqallahu ko kuma mafi karancin yinin aka tumar da shi amma walam yaslam awwalahu shi wannan mafi karancin idan bai kubuta a farkon ɗaukan azumin ba bai daɗe yana tsure ba amma lokacin da alfijir ya hudo ma ya same shi yana tsure kaga niyyarsa ta yanke kenan falkaba'u a wannan halayen gaba ɗaya zai rama azumi to ga inda ba ramawa yace la in salima amma banda inda ya samu lafiya lokacin kuduwan alfijir misali kan kuduwan alfijir lafiyar shi kalau bayan alfijir ya hudo ne sannan sai ya suma kaga salima awwalahu sannan kuma bai dade yana sumen bai farfado ya suma a kalli kenan walau nisfahu ko da a rabin yini ya suma in dai ya samu lafiya a farkon yinin za mu ce shi kenan azumin shi yayi kaga wancan na uku na farko azumi bai ba amma wanda biyu na ƙarshe duka azumi yayi kun fahimci wannan na'am sai shi shi da muke faɗa yi mutum yana suma wannan miyan ya yanki mutum yana suma sai ya tafi cikin miya kwarai kuwa duk lokacin da mutum ya suma niyyarsa ta yanki sai ya tafi cikin miya yawwa kamar mara lafiya ne yayi in mara lafiya idan rashin lafiya ya kai ya ajiye azumi to duk lokacin da ya zo zai ɗauka wuce sai ya tafi cikin miya eh ha a gillin a suman eh wanda ya kai za a ce zai biya wannan ranar shi ne zai tafi indiya ko kuma in sunan bai kai wanda zai A'a, ai suman da ba zai rama azumi ba ya riga ya yi niyan wannan ranar. Suman ya same shi ne bayan an fara azumi al kujir ya kugo. Sannan kuma bai daɗe yana tsoro muka ci azumin shi ya yi. Wannan ba ruwan shi da tajirin biya. Amma duk wanda suma ya kai ga har aka ce azumi ya ɓaci to kaga an samu yankewar ta tabu. To tun da an samu yankewar ta tabu dole sai ake jirgin niya. Kwarai ko sai ake jirgin niya. Kwarai. Aha, to kaga yanzu a nan. abin da ya sa ake cewa idan ainihin mutum ya suma ya yi tajibin niyya kuma ake cewa idan mutum ya yi niyya ɗaya ya isar masa yanzu misali suma yana yanke niyya amma bacci baya yanke niyya yanzu misali a ce yau an ga watan azumi ana kai mazaruban nan ana yin sallar isha sai aka buga bindiga aka yi hayaniya an ga wata azumi an ga wata yi kenan sai ka ce na yi niyyar zan yi azumin ramadana kwana talatin ko ishirin da tara ba ka yi niyya ba kawai ku kwanta bacci kana yin kwanciya baka tashi ba sai ranar sallah eh kana kwanciya baccin nan baka tashi ba sai da aka buga bindiga an ga watan sallah shi ke azumin shi Kwarai kuwa azumin ya yi bacci ai ba rashin lafiya ba ne. Kwarai kuwa bacci ba rashin lafiya ba ne. Azumin ya yi. Amma da mutum zai su wani kwana ɗaya wannan ranar bai yi ba. Kwarai. Eh? A'a, yana watan da ka kwanta ɗaya, watan da ban shi ka kai. Kare kuwa, har da ciwa kuma bane, kawai ba a tashe ka bane sai wata guda. To kare ka samu ta samu. Yawwa, niyya ɗaya in kai niyyar da ta shi ke. Yau. Sosai na? Nawa ga angon mu ana cewa Muhammad Sarki Bacci. Ya taɓa da aka yi suna, an yi suna na rayuwa suna da ya shiga ɗaki ya kwanta aka manta. sai washe gari wannan lokacin ana zuwa Muhammad da yake sallah ya ce an wace ne eh yau aka yi sunan gobe aka taba gefe a ran wace a sunan kuma har ga Allah shi kawai yanzu ya kwanta ka gani a to ka duba wani asabu gadi shekara nawa suke yi amma da haka je su da suka ce yawan an ba da yawan ba yawa saboda haka inna Allah la kulli shay'in qadir aha shi ne ce ne ko bitarki jima'in ingancin azumi yana tabbata ne da barin saduwa da mace haka kenan duk mutumin da yana azumi ya sadu da mace azumi shi ya faci wa ikiraji maniyin da kuma barin ainihin fitar da mani duk mutumin da yana azumi ya fitar da mani a jikin shi kaga bai ce da fitar da mani ba ya ce da fitar da mani akwai bambanci tsakanin fita da fitarwa fitarwa fitar da shi aka yi fita kuma fita ya yi da kanshi in ya fita da kanshi ko mutum yana bacci ya ga barci wannan ba komai amma idan mutum shi ya yi sababin fitan to wannan azumi ya tafi Aha, wa maziyin hakanan da kuma ainihin fitan mazi da ingancin azumi yana tabbata ne da barin ainihin fitar da mazi. Wa kai'in hakanan da barin fitar da amai. Duk mutumin da yana azumi sai ya fitar da amai a jikin shi, to shi kenan azumi shi ya kare. Shi ma amai akwai bambanci tsakanin fitar shi da fitar da shi. Idan amai, amai yana da hukunce-hukunce. Idan mutum yana azumi, sai ya yi amai aka tambaye ka me hukuncin azumin shi za ka ce ya yanayin aman me ya kawo yin aman idan haka kawai amai ya zo masa kuma ya yi amai sai mu ce to yin aman bai bata mar azumi ba amma idan shi ne ya kakabo aman da gangan ya jawo aman ya yi to yanzu wannan fitan aman ya karya mar azumi sannan kuma sai mu duba abu na biyu aman nan da ya yi ya haɗiye ko bai haɗiye wani daga cikin aman ba sai aka ce eh ya haɗiye to wajen haɗiye wa sai mu duba aman idan shi ya fitar da aman shi ya yi dalilin fitan aman sannan kuma ya haɗiye to yanzu wannan haɗiyewan ko da galabatan ne ma'ana ko rinjayen shi ya yi ko da gangan ya haɗiye ko rafkana ya haɗiye azumi ya kari kuma shi ya yi kafara in ta gangan ya fitar in kun lura da ba fitar wani ya kai ya azumi sannan wannan haɗiyewan ko da kuskure ne kafara ya kama shi wannan inda mutum ya fidda amai da gangan yana azumi kenan idan kuma aman fita ya yi ba da gangan ya fidda aman ba kun ga ai fitan aman bai karya mar azumi ba ko za ka ce amma kuma ya haɗiye sai mu ce to haɗiyewan da gangan ya haɗiye ko da ko da kuskure ya haɗiye inda kuskure ya haɗiye ko da galabatan ma'ana rijiyar shi ya haɗiye zai rama azumi ɗaya in ramadan ne kenan idan kuma da kankan ya haɗiye a nan ne za a ce zai kafara kun ga akwai bambanci tsakanin fitarwa da fita wajen fita fitan baya karya azumi wajen fitarwa fitarwa ma yana karyawa wajen fita haɗiyewa in ba da gangan bane baya sa kafara shi ko wajen mutum in shi ya fitar ko ba da gangan bane ya haɗiye shi ya yi kafara. shi ne waƙai'in da rashin fitar da amai shi ne wabi tarki da kiraji ƙai'in kenan wasu sali mutahallilin hakanan da sadar da abuwan da yake mutahallil abin da yayi yake yake mai ruwa ruwa wanda ba sandararre ba mutum ya sadar da wannan abin au gairi ko wani shi sandararre din kenan ya sadar da shi على المختاري أو غيره إن مختارنا أكان أو غيره إن لي على المختاري أبي سام جنا أبو زادي أو جواي إمام اللقميكو لما إذا ولا متهلف نعم يسعد لما إذا زوا جوار حنجي كتي كنا كو تهنيا يكي لهو كوني لهو لكن تهنيا غوغوتو غوغوتو ويني da ake yi ta kofar dubura ko ta ƙofar farjin mace wanda yake maganin ciwon ciki. Mun gane? Akwai wani tsire da zan nan gare in ka je kamar irin su zazzau da sauran suna yi maganin basir. Ana kama mutum ma da ƙarfi a tura mar a tura mar ya zubar ya zubar sai ka ya samu lafiya. To irin wannan turan shi ne ake cewa hukuna shi ne gugutu da hausa. Idan aka tsura wa mutum ko ta ƙofar ainihin in namiji ne aka tura mata ta kofar dubura in mace ce ko ta dubura ko ta farji aka tura mata tun da yana zuwa uwar hanji in ya je uwar hanji za mu ce azumi ya baci amma in ta kofar zakari ne baya zuwa uwar hanji baya baci azumi to idan abu ya sadu mutahallin din ya je lima'idatin zuwa ga uwar hanji bihu kunatin ta hanyar gugutu kuma shi gugutun jima'i'in ya zamo da abu mai ruwa-ruwa wanda abin da yake sandararre ko gari yanzu misali gari ne aka yi wa mutum hutu da shi kaga gari ai ba zai tuka ya je cikin uwar hanji ba to wannan gari ba zai ɓata azumi ba amma in abun ma'i ne ma'ana abu mai ruwa ruwan ne mai danshi sai aka tura wa mutum ya je uwar hanji to wannan ya karya azumi Eh? Allura- allura yana zuwa uwar hanji allura ai ba hukuna ba allura a jijiya yake jijiya yake ji malamai sun ba mu fatawa cewa allura ba kar ya zo ko saboda haka bari
sai malamai jari hukuna din ana da zuwa yi an
yawwa kaman jirib ne kaman jirib ne wasu suna kira ba wasu suna cewa shi ma baya zuwa uwar aiki wasu suna cewa yana wadatar da mutum da abinci amma an ka lura allura ai ba ya zuwa uwar aiki yawwa Aha. Ha? Au, wannan ciwon kan ai shi ai abinci ne ma kawai shi da har kunu ana tura mutum ka gani wannan hanyar abinci ne Aha. aw halki ko kuma mutahallin ɗin da ya sadu da makogaro ko da bai je uwar hanci ba in je mutum ya ji shi a makogaro shi kenan azumi ya fashi haka nan gairi hitin abin da ba mutahallin ba jami in je har ya je makogaro kuma ya wuce mutum bai harar da shi ba to shi kenan azumi ya kare amma shi jami ko ya je makogaro je mutum ya yi kokarin fitar da shi malamai suka ci azumin shi a tsira tunda dama shi ba mutahallil bane dama abin da ake tunani ga abin da yake jami'i in ya je uwar hanjin zai taimaka wajen rage yunwa amma ba zai wadatar wajen jiki ya zuka ya zama abinci ba amma wai zai dan rage hanya ko kuma zai dan tokare wani guri to wannan dan tokare wanda ka samu shine zai karya azumi to amma in ya je ainihin makogaron ma an karar dama ai abu ne sandararre makogaron bai samu taimakon komai ba saboda haka in jami'in ne mutum ya kakar da shi azumi shi yana nan amma idan mutahallin ne ma'i ne kuma har ya je makogaro ko ka kakar da shi ma ai makogaron ya dan samu dama dama ya dan cika saboda haka azumi ya tafi shi ne ya ce yawa wa'in min an fin shi wannan abin da ya je halafin ya je makogaro din ko da ta hanci aka zuba shi wa uzunin ko da ta kunne aka zuba shi wa ainin ko da ta ido aka zuba shi kaga wayannan duk mazartai ne dama mutum a kai shi yana ɗauke da mazartai guda hudu ne akwai ainihin mazarci na baki akwai hanci akwai ido akwai kunne wayannan kowanne yana haɗe da makogaro kowanne ka tura ba ciki za ka iya ci shi a makogaro saboda haka yanzu in mutum ya shafi wani abu a hanci ya ci shi a makogaro azumi ya tafi in mutum ya sa abu a idan shi ya ci shi a makogaro azumi ya tafi haka nan ya diga magani ko na ba kunne ya ci shi a makogaro shi ma azumi ya baci sai dai ba me sa kafara sai wanda ya shiga ta baki sannan kuma ya shiga makogoro da kankan wannan shi ne zai bata azumi zai sa kafara shi ne min alfin wa uzinin wa aini wa bakurin hakanan turaren wuta shi ma idan mutum ya sadar da shi zuwa ga ainihin ma'ida ko makogoro ya bata azumi turaren wuta shi ne ainihin itace da ake zuba a wuta ran zuba shi a wuta za a ga hayaki ya tashi yana turaruwa to wannan hayaki in mutum ya je ya sa bakin shi ya shaƙa ya ce shi ma azumi ya tafi shi ne bakur ko? eh ba ma da rana mana da dare ka ai ko inda da tuna ya tafi ya ne har sarrafa su ya ci sai ko kalle turaren wuta ko humuran ka da ne ne duk da yadda za ka yi amfani da shi wa ƙaiƙin haka ne? wa kaiƙin haka nan saduwan amai duk da yana nufin wa isali ne fa wa isali kaiƙin haka nan sadar da amai mun ce fitan amai in fita ya yi ba fit da shi mutum ya ba baya karya azumi ko to ko da fitan ya yi in je har ya koma ya sadu da makogaro ya karya azumi wa balgamin amkana tsarhuhu hakanan da kaki wanda zai yi mutum ya tofar kakin da zai yi mutum ya tofar shine kakin da ya zo kan harshe kakin da ba zai mutum ya tofar ba shine kakin da yake ciki zuwa ainihin har makogaro har ya zo wuya in dai bai zo kan harshe ba sai mutum ya haɗiye wannan ba komai amma mutum ya yi kaki har ya zo kan makogaro babba sai ya ce wannan ai shi ma sai loma guda kawai sai ya haɗe yanzu yana haɗewa ya haɗe azumin shi saboda haka kaki in dai zai yi a tokar mu idan kowane irin kaki ne ko mai yawa ne ko kaɗan ne ko da rabtar ruwa ne ko da gangan ne ko da rinjaye ne in dai mutum ya biye da wannan kakin shi kenan azumi ya tafi amma wannan maganin gairu mutamar malamai wanda suka fi yawa a malikiya sun ce kaki kowane iri ma in dai kaki ne ko ya zo kan harshe mutum ya mai da shi azumin shi ya yi amma a nan kaga doron mutasar ya nuna cewa in je zai yi a tsogar da kakin aka miyar shi ma azumi ya ce au galibin min madmadati ko kuma mai jayi daga kurkurewan baki mutum ne ya zo yana alwala sai ya zuba ruwa a bakin shi garin kurkurewa kawai sai gidan shi a makogaro shi kenan azumi ya tafi ko kuma dama yana jin kishi ne bakin ya bushe in yana magana ma ba a jiya da yace wallahi yau din naje mu ne naje da wani shi ne haka ce ka an kurkure dan ka ji dama dama dama ai ya halatta mutum ya kurkure garin kurkure wa maimakon ya zuba ruwan kaɗan kawai sai kwala da yawa yana zubawa sai ya ji dan shi har ya je nan shi kenan azumin wannan ranar ya ce Au siwakin, au bi siwakin, ko kuma asuwaki. dama za ka ji malaman fikihu ma za su ce ma ka yi da asuwaki kore da gairi sa'in ko saboda in mutum mai azumi ne ya yi da koren asuwaki ta koren asuwaki yana da ɗanɗano to wannan ɗanɗanon sai ka kuskure ya wuce to shi ma zai je taimaka wa uwar hanji wajen yunwa shi kenan azumi ya tafi. Waƙaba filfar bin mutalakan kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan da muka faɗa idan ya samu mutum in a azumin farilla ne kaza ya rama wannan azumin mutlakan ka ci ba kai zuwa farillan ko wani iri azumin farilla kala kala ne akwai azumin farilla na ramadana akwai na kafara akwai na nazar to koma wanne ne in je ɗaya daga cikin abubuwan ne ya samu mutum yana wannan azumin to dole ya rama wa in bi sabbin fi halihi na'iman ko da zuba mai ruwan aka yi a makogarin shi yana bacci kaga dai karshe kenan ko mutum da yana bacci sai wani ya goyi abokin wasan da ne kawai so fiya wata yana zuwa da ya yana bacci ya buɗe bakin kawai sai sai buɗe ainihin ruwan sanyi kawai ya tura mar kawai sai yana farkawa sai ya ji ruwa shiga ya furgar ya furgar ina ya tafi shi kenan dole ka zama wannan azumin sai dai ka fara kuma yana kan wanda ya tura wannan dole dole zai kafara amma ramu ko ka ya sa kai eh sai ya kuma ka kai karan shi ba za a hukunta shi kare kuwa duk mutumin da ya irin wannan wanda ake in ya ce hukuma bai zo dole za a hukunta wanda ya masa kai eh amma duk dai koma ne aka yi dai karshe dai shi wancan din ba yana ka fara ya tsakanin shi da Allah wannan hukunci a hakkin ka ne sai kai ya taba ka je baka yadda ba wannan ka fara kuma hakkin Allah ne ya sa bawon shi ya ibada ya zai ba su ibada yawwa shi ne kam jama'ati na'imatin kamar mutum ya je sadu da mai bacci mace ce tana bacci ko mijinta ko ma yaje sai aka sadu da ita yanzu wannan saduwan da aka yi da ita ta tana bacci kawai ta san ma abin da aka yi ba ko to azumin ta dai wannan guda ɗayan ya kanye sai dai shi ma kafaran yana kan wanda ya sadu da ita ɗin. Wata aka yi ko misalin ne? Lokaci ai? Wata aka yi ya yi ba? Alhamdulillah. 呵呵。